أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر المنكر ولله عاقبة الأمور
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗurinmu a markas ahali suna da jama'a wanda ke gulkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. yau muna 29 ga wata na zalƙada hijira shekara 442 wanda ya dace da tara ga watan bakwai shekara 2021 a darasi da ya gabata muna cikin dai suratul hajji to suratul hajj mun zo muna cikin aya ta 40 ne da hudu lokaci ya zo ƙarshe kenan ganin karatun ya zo daidai za mu koma harkon aya ta 42 insha Allah kayan nan akwai tambayoyi ta farko dai ba tambaya ba ganin muna huskanta ta wata na zulhijja kuma ganin irin abin da ya zo na neman ribatar wannan wata za mu yi bayani a taƙaice kan hadisai guda biyu ɗaya ruwa da imam muslim ya rutu da sauran asabu sunan cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce idza ra'aytum al-hilala bil hijja wa arada ahadukum an yudayhi falyumsik an sha'rihi wa asfarihi idan wata kuka ga jinjirin wata na zulhijja ke na sallar da yake kuma ɗayanku yana niyyar yin layya ke dimi niyyar layya to kuma wata ya tsaya daga wata ya tsaya to ya kame kan taɓa gashi aske gashi ko rargewa kuma haka da kamewa ga yanke horci kenan duk wanda yake niyyar laya daga wata daga yau dai ganin kaje wata shiga gobe kenan ya tsaye da aski ko ya cikin dare je ya kame shi duk da wata kama cikin dare ma shi ne dai kenan ya kame yin aski da rage horci duka a tsaye da su inda mutum iya yin layya kun malamai sun ce hatta da mata da maza duka babu wanda aka ware wanda da yake cikin layya kai ya yi aski ko ragewa illa su malamai kan ka masa ala ta mata kitso to a gaskiyar magana dole ka kitso bai ka maka nassi daga manzala wanda ya magana kitso kitso daban rage gashi daban wannan fahimtar masu kawo kitso har su kawo irin me matsalar su wai ai ana zuba gashi wurin kitso to kenan namiji ma sai wasu kenan sai sai shace kashi jiko sai ka wasu shace da tun da zai ana ana kitso don gashi ya zuba sai kenan a watan ba ɗaya kai wannan magana wata fahimta ce daban wannan fahimta ta kawo cikin sahabbai daga cikin aikin haji ma abu musa ɗaya cikin sahabbai masu ganin ma wai in kai wanka ma gashi ya zubi ba a wanke kai haka tun fahimta ce gashi ya zubi sai na sahabin dan ya gwada masa aikace ya shiga cikin hijabi hudu kan shi ya zuba ruwa ya gurza ya gurza kan da kyau sai ya tabbatar ba haka bane magana ba bane bane kun a kai za an hana ka aske ko ka sai tsaye gurin amma cewa kun dan gashi ya zuba a alƙaye kai ko magana magana kitso gaskiya babu nasi ko da malamin ya faɗa ma ce nasi karara ya ka ba magana kitso mutum bai kama shi gaskiya magana amma wasu malamai sun kama magana kitso na mata Allah wa Allah kenan wannan magana kenan da yanzu daga yau kenan mu tsaye da magana aski da rage rage hurci sai magana ta biyu ta ribatar kwanakin kamar yadda sun sayar bukhari hadisin abdullahi bin abbas wanda yake bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin al'amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhihi al'ayyam ana ayyam al'ashar ce illa rujul suka ce ya rasulullah wala rujhadu fi sabilillah yace wala rujhadu fi sabilillah illa rujul kharaja bi nafsi wa mali falam yarji min dhalika bi shay da manzo ce masahabbai cewa babu wasu kwanaki wanda Allah ya san aikin alkhairi a cikinsu kamar waɗannan kwanaki mana kwanakin goma na zulhijja sabbata su ya rasulullah ko mutumin da wani jihadi fi sabilillah yace ko jihadi ka wuta sai da mutum mutar da yayi ya wuta da ran shi da duke shi bai dawo da komai ba shi da kai wani mutum zai ka riba wani abu kenan akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ware ba aiki na alkhairi al'amarin salifiya kenan duk azumi ya ciki sallah na filoli ne na magana sadaka ce tare da muta dukkan wani aiki alkhairi ba ware kanwa kowa abin da zai iya yayi kokarin ribatar waɗannan kwanaki guda goma daren da wuni wasu na kato me fa'idar magana ta bambancin kwanaki goma na ƙarshen ramadan kwanaki goma na ƙarshen ramadan wannan su ba kwanaki mana gaba daya dararen ne shi ma a dararen dare guda ne ake nema na dan da kasar bambancin su shi goma ta dan ta ƙarshen ramadan ba dukkan daren ba ne daga a daren goma ake tsammanin dacewa da dare gudanar da takadar shi kuma na kwanakin goma ne gaba ɗaya zungur da haka gwamnati a azumi goma da azumi goma ke na hada hadarar sallah na shi da kurin ba a ce bai azumi duk abin alkhairi azumi na ciki sadaka na ciki dukkan ake alkhairi a wannan kwanakin goma mai neman fadala zai kokarin yi dare da rana kuma babu lokaci ko a dare ne ko a rana ne don ribatar wannan kwanakin da Allah ya fitar aikin alkhairi Allah ta muke mu ya samu cikin masu ribatar wannan wata wannan kenan sai wani tambaya ina ga to a takace abin da ka tambaya dai larabcin da ya dai cewa wai taruwa a wajen suna ya ji wasu suna cewa bida'a ce kuma wasu suna cewa sunna ce a ba su fa'ida kan wannan magana iyawa sabon ji malaman suna ne na za alama in ba shi ba mai haka magana ko makwabcin in ya kama gayyata ka je to tun da ka yi kenan shi ma in ba ka je mutum ka magana yi a takaice yan uwa masa'alar taron suna babu wani saɓani a wajen malaman magabata abinda malamai cewa suke saɓani imam malik iya ga tara mutane kan hakika bida ce wasu na ga ana iya tara mutane a ci walima akan wannan walima amma akan taron suna hake suna babu ɗaya cikin magabata wanda ya kawo shi babu inda kaga an kawo ko littafi ko na abu in za ka maganar masa'ala ta taron suna ko zanen suna a zo da ba da mai aiwata ya addu'a wannan babu saɓani kan shi balle ma a ce kaje ko kaka je babu wani magana san ba ba za ka ba za ka abinda kurin ake rasa ti a sunna a yanka rago a aske gashi inda hali a auna da ma'aunin azurwa abin da ya bada garam uku ne hudu ne a yi sadaka da azurwa daidai wannan garam ke na azurwa shi ma ba zinariya ba ga mihali shi ne kurin ake rasati in an mai suna kayan nan mana a mace suna yaro shi ke an ba a mace suna ba rasati a yanka rago a mai aski sunan shi wani shi ne kurin babu wani abu da ba a suna da ya zo wanda manzan sanar ya yi a aikace ko ce a yi bayan wa'in na ababe muna fata an gani alamu ayata 42
وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
nan an uwa kayan yaje nan mas'alar yaro da aka aiwa shi a sunna duk lokacin da ka ba labarin ka samu aiwa amma ya rabuwa tun daga aiwa shi ya fata addu'a babu kayyadewa addu'a suna rana kaza babu ya ce za mu ce gina za mu fara da uzubillah suna ne mai shaitan rajim wa in yi kaddibu faƙad kasabat abalahum qawmu nuhin wa adun wa tamu wa qawmu ibrahim wa qawmu lut wa ashabu madyan wa kuddiba musa fa amalatu lil kafirin sum akhastum fa kayfa kana ki nan muka tsaya wannan karatun satin da ya wuce wannan mai bayani cewa Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wata'ala yana tasiriya yana ba manzon shi hakuri ya kwantar mai da hankali game da cikas da ya game da ita ta adawa da kare tashi game a wajen mutane shi shi ne ke bashi labarin abin da ya gabata don ba kai bane ba farko kai ne ma ƙarshen manzanni Allah ya ce wa in yukazzibuk idan waɗannan mutane naka sun ƙaryatar da kai faqad kazzabat qablahum qawmun nuhin wa 'adun wa samud ai kahin ka ayyul al'umma mutanen nuhu sun karyata shi mutanen hud sun karyata shi mutanen salih sun karyata shi ke shi adawa da samudawa haka qawm ibrahim hatta da ibrahim وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير na'am na Allah ce cikin waɗanda suka ƙayatar da manzanni ya ce wa ƙaunar ibrahim wa ƙaunar mutanen ibrahim sun ƙayata shi har ma sun sa ya bar garin shi shi ne harkun manzo da ya hijira da addini shi haka mutanen lut sun ƙayata shi haka mutanen madaidan shu'ar kenan su ma sun ƙayata shi ya ce wa kuddi ba musa kaga mai kuma ce wa musa ko kaga ce wa kuddi ba musa nan ware musa da ware shi da magana wannan kurin ce aka ce kurin musa ma an kareta shi saboda musa da zai musa da cikin annaba manzannin allah wani annabi da ya zo da ayoyi daban-daban ga mutane irin musa irin da ya jayayya da fir'auna da matsawa irin abin da bada abin mamaki da magana hannu magana sanda magana duk abin da allah da ayoyi in dai ayoyi ne musa abin da ya hili nasin qur'ani abin da ya zo shi na ayoyi ko amma da duk irin ayoyi da Musa ya zo shi ma an ce ƙarya ce kai na gare ka na ana ba manzo ana ne hakuri kai da mu dan Allah ta kare a an wa wasu kahin shi kuma Musa ma wanda ya suke su suke alfahari da shi Yahuda ne kaza shi kan Musa kan shi an karetar da shi duk irin ayoyi da zo da su kina alamar mutane ba magana aya bace ba kurin shekan taka ce yace wa'annan da aka bada labarin Allah ce fa amalatu lil kafirin thumma akhastum duk wa'annan mutanen nuhu mutanen mutanen hud mutanen salih mutanen sha'ib mutanen musa ba kai tsaye bane ba da suka ce ƙarya suke manzannin Allah halakar da su a kowanne an jima ne kamar ba komi dima nuhu shekara dubu ba su aka taba lai Allah ya yi lokaci shekara ɗari tara da musu ba shekara satun da ko shekara tamanin ko kai ɗari ɗari tara da musu ana yi kuma abin da aka yi a ba shi kashi a kore shi iyana a gari ba kowa ba ana abin da aka dama a bauta ma goma kan ba abin da ya canza a garin haka suka cika da kan ba komi sai su kullum ka bijirewa kai ka kariya ci kuma inda annabi ne ya zai kaza iya na a garin suna na a garin kuma Allah ya rayu ba wanda ya mutu kuma ana ta kiran kuma ce ba a yi haka aka ta yi karo abin ba ya shirya ba abin gaskiya da kaza ya da aika kaza to ba aika ba ya komai ba Allah ya kyale su suka rayu da lokacin azaba ne karanci labarin hud irin shekarun da aka shi ma sai wani annabi hud duk wannan annabawa haka suka rada mutanen su an yi ba an yi ba haka aka ta yi haka samudawa suka yi haka mutanen lut haka da mutanen ibrahim haka mutanen shu'aib na yanwa akwai karantarwa lalle ana ba manzon Allah hakuri amma ga al'ummar shi darasi ne ko a yau yan uwa karka ga wai dana wata shegantaka ana mala wata wata ka tsantsan ana mala ta'addanci an kyale ba komai a garin ko ka ce wai shikenan an kare wallahi haka bane ba na akwai jan hankali kan muka talalar Allah da ya mana ana abin da aka ga dama ba abin dokar ta Allah amma dokar Allah shegantaka ba ruwanku da ita ku yi abin da ku dama kowa shi ne abin da yake so rayin da yake so a ce zina ba haƙƙinka ne luwadi da haƙƙinka ne ba mai hana ka ana da abin da aka dama ake yi kuma ba komi aka ta cewa Allah Allah Allah kyale ne wayancan ma su wannan abin shi ya ɗauki shi ya shi ya ruɗe su ganin an kyale ba komi shekara shekaru wallahi yanzu ma kace wa Allah Allah ya yarda da mu haka ɗan wani ba komi kun shi kenan bayi haka bayi muke na Allah kun ba ma a karan mu da ba ma alƙawali na Allah gaba na azaba abinda Qur'an annabi ba labari gaba ɗaya ne ba a halakar da al'umma mu gaba ɗaya ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma na ima wata al'umma gari guda azaba a halakar da al'umma sai wanda suke a cikin al'umma shi nan wannan abin da ya rudu mutane a mu al'umma ce ba kaza kaza kaza a a wallahi su wannan jan hankali ne an ba mu labarin wa'anda suka tsawon shekaru su ma haka aka raba limu masu shekaru kaɗan in kayi wa kai shekara ɗari biyu bakin ga shekara ɗari biyu in wani gari bakin ɗari biyu dai duk wanda ke da babu kowa ji ma yana kana to masu man shekaru aru aru sun rayu su sun wuce kan ba yinsa ba tunin labari takardu sun tai sun wuce su sun wuce ta yi kiyama kuma kenan ta muka hanta zo mu gyara Allah ta muke mu da gyara Allah ya ce fa amalatu lil kafir suma khaltum nayi talala turab khadaka ruwadin ingata manzala yana cewa inna la la yumilu zalim hatta idza akhadahu lam yuflitu yake kanta wannan ayar wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha idza akhadha al-qura zalimatu inna akhadhu azizun alim shadid shadid yace haka kamun Allah ki Allah annabi yace Allah yake talala ga zalimi da kiyare shi kuma bai komi ya ta shiga naka shi rad Allah dabke shi kuma bai kuciyawa ka Allah ne kuma ya cewa haka kamun Allah ubangijinka yake in ya kama wata alƙarya tana azzalima sai kyale ka rije da muke ku to shikenan ba ka kama Allah ce mai tsanani ne eh haka mai hattara Allah ta muke yace fa amalatu lil kafirin summa akhastum na talala na talala ga kaurai kuma daga baya na kama su fa kaifa kana nakir ya ya inkari da nace kasi suka yi me yasa ka karanci baya abin da Allah wannan alimin aka jira mana ka karanci yaya Allah da mutanen ya da mutanen adawa ya da samudawa ya da mutanen madayana da karanta bayan ji labari yadda Allah ya da su ci gaba
faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyah فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الله تفك عين من قرية أهلكناها وهي ظالمة ديوة من هلكت ضرورة ديوة cikin garuruwa da ce mun halakar da su a wani hali suna halin zalimtar kansu don wa'azi ya je da awata je suka yi taurin kai
fahiya khawiyatun ala urushiha yawan garuruwa ga sunan sun hado ginin ya hado a kan rihi yan wannan bayani ne na rushewar gari idan ce ga gini na sai aka ce maka katanga ta hado a kan rihi akwai abin da saura nan ga wani Allah ya halakar da su ya dirkakar da su shine khawiya ala urushiha kenan ginin ya hado katanga ta hado kan rihi ba kare ba garuwan ga sunan wasu suna nace wa bi'irin mu'attala da rijiyoyi wanda da yadda ake tunkoso a wajen shan ruwansu yau suna nan ba kowa rijiya ce da an zamana karfin rijiyoyi sanannu a garin ita ake sha ana rayuwa ana layi ana shan ruwa yau tana nan ba kowa shimfirin mu'attala kuma ya ce wa ƙasarin mashi da gina gini iya nan masu kwari ima masu wasu masu fanti masu masu ado wasu masu tsawo ko masu ƙarfi wanda ba shiga da hari wannan ibn kusur ta kowanne kin abin ya wakana kuma iya doka an yi gine-gine masu abin alfahari wanda yan wa duk ci gaban adam a yau irin gine-ginen kawaran da in suna maru sauransu har yau ci gabanmu ba su kar gini irin nasu irin su fara'auna babu gini yau mutum na bari ganyen wani shekaru abinda aka yi sojojin amurka zamansu a iraki wanda karanci a zamansu a iraki babban bankin amurkawa a iraki ta ambarce gida ne hada na mururci ginin shekara dubu nawa ya fi dubu uku kuma yau aka zamana aka yi bas a cikin shi dubu uku kuma gini ne aka yi kuma ginin suna nan ba wanda ba a ce labari ba a suna nan kuma an san mai gidan an san mai ginin yau sun zama kan labarin kun balle mun wasu yan kaɗan ya ce a falam ya siyu fil arat a falam ya siru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور نعم أنوا وانا من بعد الأجل لاباري نوعنا الأمومي متنا نوه لوط إبراهيم شعب دونا نعم Allah ka cewa a falam ya siru fil ard wannan labarai da ake gamu ba labari bane kun a takarda a rubuce iya nan guraben suna nan Allah ce ba ku yi bulaguro a cikin ƙasa na yawon bude ido ku ga yadda Allah ya da waɗannan al'ummomi ku je ku diba fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adanun yasma'una biha ku je gune da idon ku gune da idon ku ba ya zamanto ganin da za ku yi kuna da zuciya kina amfanin ganin in kuna da zuciya mai hankali ko kunne mai ji ya gani shi ne ganin waɗannan ayoyi guraben waɗannan al'ummomi zai zamanto muku da wa'azi amma sai ta fa'inaha la ta amal abu sa al'amarin mushkilar ba gani bai na kwaye ido iya gani disir disir goma cikin goma ba haka bane al'amarin ba ganin ido ba duk ba ganin na kwaye ido ba yace al'amarin ba makartaka bace ba ta ido walakin ta'amul qulubul lati fi sudur zi ido na zuciya mai ganewa mai fahimta shine ba ta da shi man ba shi ba ganin waɗannan wurare zai zama zai zama to aya ga masu hankali amma abin mamaki zaka san da hikimar Allah kaga wannan wuraren da ake ban labari babu wuri da wannan ƙasa take samun wurin yawon buɗe ido irin a wannan wurare suka wani sa labarin su za su je su biya kuɗi a je mai tsada su kashe kuɗi a makarun a kan istuwar ce tarihi da ya yi nan wane kaza wani tsohon tarihi ne wani waye shekara kaza wani mai iko kurin kanta sai su gasu su koma ba su ɗauki komi ba haka suke wallahi yau haka suke wani bukashin wani labarin irin su iraki irin su masar babu kasashe masu samun kudin yawon buɗe da irinsu kuma yasa samun kudin zuwa ne irin wannan gine-gine masu shekaru a ruwa suna mamakin da ake abun mamakin wannan suke samun kuɗi masu tsada ga wurin suka yi zuwa kuma su suka yi zuwa amma za su je kurin sun je ne kurin yawan bude ido kurin an ga kayan mamaki tsohon kayan tarihi mai daraja kaza ne ya ji ma kai wani gini da kwari ne na wani kaza kurin sun kaya su koma kan musu ko ba haka suke shi ne na ke na al'amarin ba abu ne ba na gani a zuciya ta idan zuci ne babu ya mutu Allah kiyaye ya ce kenan idan zuci ne babu ci gaba
ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون
Allah ya ce wasta'jilunaka bil azab suna gaggauta maka cewa wa zaqalhum in kana hadaf hawla min indak
وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم waina da aka yi magana wasta'jiluka bil azab suna gaggauta maka azaba mana akata da gaugawa ka jiba ta'addanci mutum wai addu'a suke Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indik har Allah ya roƙo ya Allah wannan abin da muhammadu ke hudi in har gaskiya ne daga waje kake ba mu da alayin shadim na sama a mana ruwan duwatsu ta kwaran kwatsa daga sama a man ta kwaran kwatsa a mana ruwan duwatsu daga sama a witi na bi azabin alim ka in ma Allah ma da azaba ce a kama na azabai ko ruwan duwatsu daga sama ka Allah a mana azaba ma ta zo azaba yanzu wannan gaskiya ne jiwa ta addata na Allah amma Allah ya kyale su da ke lokacin da yi ba kayan a an shi suka suka suka ruwa a lalle wannan inda annabi Allah ne da ya kwasa bai haka Allah ya ba abin da Allah mana kenan furin haka bane ba inda wannan ta da wannan abin da muka kai Allah inda har annabi Allah ne da Allah halaka da mu tun mu suka azaba ba kenan ba annabi ne ba daman ba annabin bane ba gaskiya bane haka suka wadi wannan kuma kenan haka wannan ba ruwan irin masu ta misali yan ai wani ya rantsi da Qur'ani kuma ƙarya yake bai mutu ba wani rantsi da Qur'ani ya an kuturce ko sai an mutu don jahilci ne mai cewa idan mutum ya rantse wai kai tsaye zai mutu ko ya kuturci na ba a yi ba ƙur'ani don haka rantsuwa ɗokan wani yauni ne mutum ke ɗokar makanshi tsakanin shi da Allah wannan abu ne a hannun Allah ko kai tsaye ya hallakar da shi ko sai a lahira shi ne rantsuwa ta ƙarya ya ɗokar makanshi musiba da jaraba cewa kai tsaye to manzala yana da nan manzala yana da kanshi gashi a raye za a zo gaban shi a yi rantsuwa ta ƙarya kuma tun lahiya lau ya ta yakon lahiya wani ma lokacin kafuri ne wa zai yi rantsuwar misali da bayan bai hulɗa kai bai hulɗa musulmi gona ce suke rigima gona a hannun bai hulɗa sun asalin gonar musulmin ya ba shi a ranar ya ce a aina aka yi kun tawaci takaci tawaci shaida ba shi shaida shi kuma don ka amince da mutum ne ka yarda da shi kuma yau da reka don baka shaida ai yarda take kawo mu yi magana ne da kai ba kowa haka aka yi aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan gona za a wurin rasulullahi ya ce kana da shaida ya ce a'a sai da mace doke ba wanda ya karanta ya karanta ya ta ka ce ka ce da gona ya ce ya rasulullah wallahi ƙarya zai yi rantsi bai ka nauki ne zai nan zai rantsi kai shi ne kana annabi ce amma ba mu da nabin ba ka ba hakimu kenan shi sani haka sai zuwa ta zai shi kuma ta da kayan annabi sai yake cewa mutum zai zo zai sanama ya ce ɗayanku zai zo kan wani hukunci a wajena in yi aiki da zahiri wata ba ka ce duk wanda ya ce haƙin ɗan wanshi da rantsuwa ta ƙarya ya dauka ma kanshi mana azaba wannan zai harta shiga aljanna kenan ya wuni ku daga bawon cewa zan karar da kun tsaye wallahi ya kama ka annabi yana rayu an yi rantsuwa kariya a gaban shi an cika mutane masu alahira amma ka ku ɗauka mutum wajen ya rantsu da ƙur'ani wai dan ya lahiya ya ce shi kenan ya ci banza a bai ci banza ba kun bai kare ba amma Allah zai da zama su dan bai kuturce ba wani yawan majin kutare ma ba san Qur'ani ba da ke kutare duniya kasar ta kutare a duniya ba san Qur'ani ba kasar ta yarce ba san ma musulunci ba mai yawa kuma kun kutare da sun sai ko kutare da yawa da yawa kutare Qur'ani mun shari na ce wani walaya ce wajen maka kun malati da yawa malati ne gaban cike su gaban cika malati ne duniya Allah yana gaban da su da shi makakka doka da ka kuturu kuma walaya ce to shi ne bisallah sun malayan ba zama ita ga bincika a garin musulun wurare na kama kwallo rantsuwa za a yi mutum zai rantsuwa ta ƙarya kuma ya tsira a duniya allah kyale shi ta lahira ko a duniya wani lokacin allah kama shi a kama dauki rantsuwa wajen ayi to kawo zanen allah maka adalci allah ya allah an kuma ana kyawa ya allah in wannan abin da muke hoji in har gaskiya ne littafin daga wajen ka yake allah kamar da ruwan dutse daga azaba daga sama ko kamar wata azaba ba allah ya kushi ba Allah ya musu azabu sai tsaye ya musu ba da yamma suka tuba daga baya shi ne ta'addancinsu wasu ta'ajinuka bil azab suna gaggauta maka da a zo da azaba to shi wa walan yi kullifin lawa Allah duk abin da Allah ya alƙawari bai sabawa duk abin da ya ce zai yi bai sabawa illa nan akwai alƙawari akwai wa'idi akwai wa'ad wa'idi shi ne Allah ce duk wanda ya laihi kaza ga azabar shi to da misali zina ga azabar zina ga ta shan giya ga ta kakalwa duka zina wannan wa'idi ne akwai cewa wanda ya aiki kaza na alkhairi ya sakamakon aljanna ko gida kaza ko beni kaza na aljanna wannan wa'adin ne haka ce Allah subhanahu wa ta'ala dan karamcin Allah haka ce idza wa'ada la yakhlu Allah ya alƙawarin zai baka sakamako kaza Allah bai canza ma bai canzawa mata wai zan awa da yakulu takaruma minu amma Allah idan wa'idi ne yace zai kaza wanda ya kaza za a mai azaba kaza wanda kaza kaza ne wannan Allah yana san awa dan karamcin Allah kai lahi kamata a ma azaba amma Allah ya garuta maka ko ka tuba amma baka tuba ba inda ba ba shirka bace ba in ya so takaruman dan karamcin Allah sai ya hima bawon shi wannan Allah ya kada wannan kun da karamcin Allah wannan wa'idi ne amma wa'ad Allah ya san da ku bambancin wa'ad da wa'idi mutum Allah ya gane kaza ga laifin zina kashin giya waye sai in wanka take nan aqidar ahlus sunna wal jamaa kullum mun maimaitawa aqidar ahlus sunna wal jamaa ba ko da mutum mai laifi ne ko ya mutu akan wannan laifi kai ko ni ba ma yi hukunci mu ce wane wane dan mutum amma na cewa gaskiya laifin kaza ba azaba Allah mai kaza dan mutum mai dan mutum ne amma ka ayyana wane kasa ko iya cikin liman ya sha'u Allah wani Allah su shi a gidan suna jama'a ya ce wanda ya mutu akan kabira iya cikin mashi'a ta Allah dan Allah tun Allah zaka zama shugabi wa kafir Muhammadu zaka liman sha'u wannan aya ake hujjata Allah bai kawo ta shirka amma yana ga iya gafa da laifin da ba shirka ba ta ce liman ya sha'u kaga ba kowa ba ka ce ani madan sun bai shirka ba ce liman ya sha'u kenan kan wannan yake da akidar suna jama'a mutum din laihin da yi zama shi gaskiya wani ya mugu mutuwa gaskiya ko abin kasa ya mugu mutuwa wani ya mugu mutuwa takwas ya mutu iya zarko shan giya ko cikin suma ya mutu ya mugu mutuwa amma kace dan wuta ne ina mana ka bari ta ce iya cikin mashi'ar Allah mana yanda Allah ya daba mu shi in dai ba shirka bace ba amma in shirka ce wannan garanti ne tabbas wuta ce annabi ce haka Allah ce to wannan shine kenan wala yukhlifu Allah wa'ada Allah bai canza alƙawalin da yi kuma nan gaugawa da take zanga abin anjima wa inna yawman inda rabbik ka alf sirri ma ta'udu kwana daya ina shiga abin anjima ana yi shekara 900 da waye shi a wajen Allah kwana daya a lissafin a wajen Allah shi kwana daya a wajen Allah shekara dubu na wajen kuna kuke gaggawa abin haka anjima ba jima ba a wajen Allah duka gaba daya kwanan shekarar dubun ku ajiyar kamar kwana ɗaya ce kai mashi an jima shekara 20 30 ɗari shi ruwa mai waye ya ta yi har zuba har ba Allah yanzu ma kawai eh kwana ɗayan ku Allah ce alsayan ku ka gana shekara dubu ne kenan Allah man halim ne kai Allah mai haƙuri ne sai Allah zai bar mutum ta shiga taka ta shiga taka eh kamar ba akwai wani ɗan wahayin yanzu akwai musulmi ne masu a wani kullum ana adda a kaba ana ta'adda shiru ba abin da Allah ana adda Allah halakar da kaure Allah kai waye ba abin da Allah musu shiga nawa ita ma ita kana ta ita uwa zalima Amurka duka shiga ta nawa dukanta shiga ta nawa kawai da dole Amurka bale su masu zalunci duk wani mutane shi hakuri ne rashin karanta addini rashin karanta me gabata a baya kuma sai ka abin kamar ba a ruwa komai kamar wanda ya ana kamar a banza ne a jima banza ne kafiya kana ana ta'adda a kaba ana ta yi wa madina duk shiru kada kada zan ba ka wallahi haka bane ba san ba Allah ba san shirin da Allah musu san shirin da Allah musu ba azalunta bawa kai dan uwa ba annabi ke magana cewa azalimi da aka magalu azalimi wani ce faji ne ka zalunta ya adda Allah sai ya rantsa duk zaka dubuwa na ina ta koshi ne da kika ka faji ne faji ne wannan mutum faji ne mutumin banza balle a zalunci musulmi a kashe musulmi abin zalunci wanda shi da gire shi kace ana ta wata waya abin da shiru an ci banza Allah ba ci banza wallahi ka ba ci banza ba Allah ya kuma nufin shi ya ma kuma yadda shi ka kai mamaki Allah bar wani baka da wani mutum da Allah zai kama shi ko a nan ko a can abu da hannun Allah ma kamar ɗaukar mata mutum yawon wanda ce wai wadda ta shiru ne bishin gani ka abin da a wajen kana ta abin kamar ji ma na yi a wajen Allah zama ka fara lokacin da bi ba ya ce kenan suna yace a wajen Allah wuni guda wa inna yawman inda rabbik ka alfi sanatin mata gudun kwana guda wuni guda wajen ubangijinka kaman shekara dubu ce a lissani wa ka amin karyatin wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalimatun thumma akhadtuha wa ilayya al-masir
Allah ce wa ka ayi min qaryatin amalatu laha wai zalima Allah ce nawa mana da yawa cikin garuruwa Allah ce amalatu laha na mata talala suna shekantaka suna abinda Allah bai so Allah ya su kan ba komi ta sun ma fastuwa kuma daga baya bayan talala Allah kuma tafi su Allah kama su kuma ya kama su suna suna mana cikin zalunci Allah ba su ta sun ma fastuwa kuma daga bayan zaluncinsu su an kyale sun kuma daga ba Allah kama su sai kuma lena musir duk an kare an kai an kawo kowa zai koma ga Allah sai hakuri kun kowa ka kare ka koma ga Allah ne ko kai da ba mutuwa hikimar Allah ta sama da gajiya na adam babu wata kasa a duniya ta ci gaba so su sun ci gaba sun kware ilimin kaza ilimin kimiyya ilimin kimiyya a ce da kasar da an je ba a mutuwa akwai ta duniya babu wata kasa don ta ci gaba ko wani wurin bincike ko wani wuri mai daɗi mai kaza mai kaza da ci an ji an tsira baɗin da ba mutuwa baɗin da kaji baɗin da kuma ba ruwa baɗin da babu likita a ce sunan a su likita su ga an je kuna warke ake ya aije a mutu kai ka amurka dawo ka mutu ko ka mutu a can ma kai ka oranshi kuma ka tari ne ya an sa da kamun take ka samu lafiya amma cewa babu inda ba a mutuwa kun babu ɗan ta cika wani likitoci sun ci sun kware likitocinsu na yana sun kware su a tashi kaɗa liku a ci kwaɗa biyu babu duk abin sun ɗaya ne da tsada ta maka ne ɗan tamanin saba'in goma sha bakwai can ma haka ki mutuwa kamar ta gaba ɗan duniya da ake a can wani su yi kwanaki babu kwa'ina ɗan gizo abin ɗaya ne ɗan shekara hamsin tamanin aka shekara shekara kawai wani shekara ɗari da nagu haka mamaki ɗari da nagu ana ana gwada shi ɗari da nagu ba mai ɗari biyu balle magana ɗari biyu ko dubu haka nan abin Allah wani ya ce gajiyar ɗan ba wani cika da kai kana nan mutum kana nan bawa kana nan ka bawa ɗanka da bawa yadda aka yi da kai kun shiga zaka jama'a da kun ya ce kenan wannan haka Allah ya ce ya musu talala kuma daga baya kama su ce da ilayil masir kuma dai makoma ta kowa tana gare na Allah ce ya Allah ce gaba قل يا أيها الناس إنما لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم نعم قل يا أيها الناس Allah ba mu gashi umarni ka gaya wa mutane, cewa inna ma ana lakum naziru mubin da mun ji labarin al'ummomi yadda Allah ya da su. Allah ta ta yi kira gaya mutane, ni matsayina inna ma'ana laziru, inna ma'ana laku, ni a wajenku matsayina a cikinku naziru ne mu mai galgadi ne kuma galgadi na kashe shi mana mai kashe ne kashe nake muku wallahi ina muku kashe akwai abin zai biyo baya kuma bayani na a hili ke karara ba wani duhu ko ku bar Allah ko ku iske azabar Allah shi nazir mai galgadi kashi abin yanzu shi ne matsayina da haka kenan ni ban na azaba ba da kama wani ba na nama ba ba ɗaya ni kuma matsayina ga shi mai galgadi ne ba na kama kowa da azaba ba na kama azaba lokacin da nake so a'a abu ne ni matsayi da kurin isarwa ce mai galgadi ne kun mubin don haka fallazina amanu wa amilu salihan ni ke na isar ta rage ga mutane wanda ya imani ya yi aiki na gari wannan lahun makafiratun wa rizqun karim iya da alkawari a wajen Allah na samun gafara ta Allah da arziki mai karamci shine gidan aljanna wanda wanda ya imani amma ya gama imanin da aiki na gari ba imanin gari ba imani da aiki na gari wannan ya sakamako na gidan aljanna amma ha والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم
Allah ce walladina sa'u fi ayatina mu'ajizi amma waɗanda ha suka yi ta fama wajen gardama ko gajiyar da manzanninmu ko masu kira zuwa gare mu suka yi ta jayayya don su ɓata gaskiya su yi waɗa da gaskiya ula'ika ashabul jahim su wannan kurin yan wutan ne tabbas kaji Allah ta gaba
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته Allah ya ce ba mu aiko ba da wani manzo kahin kai haka ba mu aiko ba da wani annabi kahin kai wannan iya ture maka wata matsala da take yawo ba wata matabbata kanta cewa ai manzo rasul shine wanda aka ma wa'azi aka ma wahayi aka ce me yayi kaza kuma ya gaya ma wani annabi wanda an mai wahayi ba ce gaya kowa ba shi kullum ake magana da shi to kaga Allah ce ba mu aiko ba da wani kahin kai na manzo ko na annabi ake nan annabi ma Allah na mai sako in wace manzanta bayan rashin wace matabbata a tsarin annabawa da manzanni an ba har zuwa yanzu cewa al'ummomin annabawa ai a cikin akwai masu da'awa kuma kowa ya san haɗarin rashin da'awa kira zuwa ga Allah mun karanci labari na ashabu sabat wanda Allah subhanahu wata'ala ya ma al'umma azaba dalilin kin faɗi Allah ya ko aka da wata al'umma da nufin wa'azi ko na ba labari idan kuka ga barna a cikin al'umma kuka kyale Allah zai kuma azaba gaba da ku da ba su cin gaba daya kenan yin wani laihi ne to ina ga wanda ba annabi ma an an tuhume shi an kama shi da laihin kin wa'azi ba ta annabin Allah zai gaya ma kowa ba haka ba idan an wa kurin nan maganar malamai malaman cikin sai ya kama magana cewa kurin kululun magana darajar marsulu ta yi ta mazukun ta yi ta annabi kaɗai gurin wata daraja ce a cikin annabawa rasul shine mafi daraja akan annabi kadai wani ya magana cewa manzanni 315 ku shi kutarwa amma annabawa 1,000,000 su suke da yawa annabawa amma manzanni su ne kaɗan wannan shi ne to Allah ce duk annabin da muka aiko ko annabi illa iza tamanna sai ya yi guri a wata tafsiri na iskire da al'ummar shi sai alkashaf su mutu sai shaitan ya shiga wannan gurin da ya yi na shirya da al'umma sai shaitan ya shiga ya kawo cikas wani tafsiri cewa illa iza ta manna sai ya yi karatu na wata bukari bukari kawo illa ta tala sai ya karanta wani abu sai shaitan ya ji wani abu cikin wani abin da ya karanta in wani ƙarƙashin wannan isa shahararra a wajen malaman tafsiri kisa ta garani algarani kisa ta shahara amma ba ta da inganci cewa mai yawa kanin wata kisa ta cikawa wai a nan sallallahu alaihi wasallam a garin makka ya ya zo iya karatu sotun najam ya hara a cikin mushrikai suna ji iya karanta wannan jami'i da hawa ما ضل ساحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رأى ولقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المعوى إذ يغشى السدرة إذ يغشى السدرة ما يغشى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك غرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى حق كلبا سبحان الله وأنا أكلت وأنا أيوي نجم wai da ya kawo a fara'aitun lata wal uzza muka ga wannan gumaka lata da uzza da manata ta ukunsu ya ce tilka ganin guda mai mana iya ishara ga waɗannan gumaka su wane ne lata da uzza da manata tilka ganin guda waɗannan manyan gumaka waɗannan shafatun da tutaja ana fata su ma za su ceto wai shaitan ya so koma annabi wani magana cikin wahayiwa kuma abin kuma ta hadisi ne wanda wujin haka sai kware shawar ta ce a yau muhammadu ya yi ba an bautan mu kenan mun haɗe mun haɗe a biya zama ɗaya wai shaidan ya ji wa manzan allah halittar shi suka ji annabi kuma suna iya cewa waɗannan manya-manyan gomaka ana fatan za ta yi ce subhanallah wai wannan abin shi ya kawo muhajirai suka yi labari a habasha ai kurisha sun musulun an haɗa kai shi kenan amma wannan kama albani littafi na musamman albani zan wanda littafi na musamman ya kan wannan masala don hadisin ya shahara wajen malamai a ta wasu malamai sun suna karantawa ci amma ba shi da inganci yan wa abinda cewa na akwai sukan wahayi akwai sukan manzanci a ce manzan allah iya karanta wahayi wanda Allah ya ba mu labari yanda da suka man bane dai halin halin bane dai rakada na Allah ke tura mala'iku masu kare shi har ka saban jibril a ce jibril zummin tun farka a ce ya zo an ce mai karhi ne wa a ce wani ya zo shaitan ya je wani abu a wannan zai kafa najawa cikin addini gaskiyar magana abin da ya tabbata cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kace wannan zama qara'a wannan jama'a sirrin annabi ya sujada فسر النبي صلى الله عليه وسلم وسجد المسلمون والمشركون والجن والإنس كل أعوام ذو كان أنه صلى الله عليه وسلم يا كرنت والنجم ثم فرقنت سيدي كيك الشيء وسجد الله وعبدوه كمنا ai ce jin inda rikin alkur'ani yake yake jin su suna shirwaye makurishawa iya karanta karantawa da zo karshen sujada kowa ba san kowa kowa sujada ko gaba daya ce annabi ya sujada musulmi suka yi sujada annabi mushrikai suka yi sujada aljannu da mutum kowa sujada ga Allah an ce nan kurin saboda inzal qur'ani ce kurin kowa shi ne ko abin da ya kana to wannan abin shi ne ya kana sai labari ya kai mutanen musulmi a habasha cewa kwarai sha sun musulunta ya suka dawo gida shi ne amma ce wayan wahayi wai shekin ya shiga ya cewa manzan Allah wata kalma wai ta gumaka za su ceto ba tabbata ba gaskiyar magana wannan shi ne kenan a ƙarshen wani aikin suke kawowa kan wata mas'ala wai annabi yayin ya shedan shine sai jeho wai karatu a cikin a cikin annabin Allah duk annaba a wannan kowa ya san duk annabin Allah irin sako da yake isarwa gurin wannan annabin ya shirye da al'umma kuma sai shi kuma shaidani yana jeho kalma ta kawo shuba ibn kasir ke cewa cikin masu dama dama ta ibn kasir yayin karin ruwa yace cikin masu dama dama fasara ko tawil wani aya cewa annabi yana karatun ne sai shaidan ya jeho wancan kalma da su tilka da harkar ulakin wannan ya ce shaidan ya jewa musu ya suka ji ta amma manzan a ce ta bata to dai makaranta abin da yake zahirin ayar Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasul wala nabi kuma aiko ba wani manzo kahin kai ko wani annabi illa idza tamanna wannan manzo sai ya yi burin shirye al'ummar shi ko sai ya karanta musu sakon Allah a cikin abin da yake buri ko yake karanta ma al'ummar shi alka shaytanu fi umaniyati sai shaytan ya je wa nashi cikin abinda cikin abinda manzon Allah yake hudi shi ma sai ya je hujuma shi dan ya bata ya kawo shubha to Allah ce fa yansiqullahu ma yulqi shaytanu sai Allah ya shahi mana ya goge ya kore wannan abin da shaytan ke jehowa mutane shubha sai Allah ya kore shi summa yukimullahu ayati sai Allah ya tabbatar da ayoyin shi su suke tabbata gaskiya ta tabbata ƙarya ta rushe wallahu alimun hakim Allah masani ne mai hikima ne Allah ci gaba
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد to wannan ana bayanin shubuhi da shaidan ke yadawa ke neman ya jefa wa al'umma Allah subhanahu wata'ala ba labari Allah yana shake na shaidan ya tabbatar da Qur'ani shi da ayoyin shi yace li yaj'ala ma yulqi shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah iya haka suwa wannan shubaha ta shaidan ke yaudara Allah ce wannan shaidan ya wani abin don ya ji ya zama su fitina ga waɗanda suke da cuta ta munahuci babu imani cikakke kuma da masu zuciya ta bushe aka kulubin nan wanda mai zuciya ta bushe wa'azi bai shigarta wanda iya shiga amma akwai shubaha a cikinta kenan su ne shubahar shaidani ke cuta masu cuta ta munahuci kamar cutar zuci da wanda zuciyar ta bushe ka asta kulubun ya ce wa'annan wa'anda suke da cuta ta zuciya da busa ta zuciya su ne kenan shaidan ke fitina wa'annan zalimin da fi shiga ƙin ba'i mu tabbata Allah ce su wa'anda suke wa'annan azalimai azalimi wanda an zo mai da gaskiya yake kura to wannan suna cikin saɓani barin gaskiya mai nisan gaske ga ayar Allah gaba ta wani ga Allah iya ce gaba shubha ta wani in wa a yau aka musulmi ne suka ce mu wallahi amma dan mulki ce wallahi mu san wannan zamani ana ce ma Allah ya ce a ga ma ayar Qur'ani annabi ya ce kaza ana kiran kai aiki da Qur'ani da sunna da wallahi da shubhohi malamai ya ce kaza a ce ba wani ya ce kaza shubha ce wa ba shi da aya babu hadisi kace mu waye mu haka suke yi haka ne ya ce mu waye mu haka suke wannan magana sai mu ana ce maka Allah ya ce annabi ya ce uwaye mu ma ce wa ka rikice da ma ka magana cikin cikin da mun sace ne da mu zumi abin sa me rikice a ce maka qur'ani da sunna dan uwa kai ka magana wani a mu ko an ce kaza kai ka abun abun maka ka gane amma su kuma wata wanda ke rigimawa ba ta zai maka ba Allah annabi a mu haka muka gada a garin haka aka gada manyan malaman kowar garin haka suke yi kuma kuce ba a yi to da wani kan gari wace wa ka rikici shi ne magana kenan yau shi ana kawo maka aya qur'ani ka kama da maka ne kin ahili azzalimai sun ne yasa da gaskiya ga gaskiya ana karantawa suna daukar shuba ta shedani shuba ce ma babu ka su mana ka duk abu abu ɗaya ne shedan shedan ya mutu babu shi zaba shi da suna nan ta zuke mu kenan wannan abun iya ya samu kai ma a yanzu a kowane ya samu ana so a hudu gaskiya a tabbatar da gaskiya akwai masu yaƙi da ita su ka shuba nan nan ka a gane su ka nan su danne nan ka a gane haka annabi ya rayu haka za a rayu ta shi kiyama kaka tana ba sabo kiyan mutum ya ta kanshi kaka yarda wayan wawan musamman sami ba kuma na yi wallahi na imani inda za ce an riga ganin sojina ta da kwamba ta kana wurin mutaka inda ce wani garin an kiyo shi ko ina sojoji ne an ka hari wallahi kana wurin mutaka baka zama amma shi da addini na ta da mulki ce ma dan da ha Allah kiyaye dan uwa ne ka ta mutsaya Allah kai mu tantance sama sai insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته